idan ba ku manta ba muna nan a cikin Ali Imran mun kwana aya da sha takwas kuma yau za mu tashi a ɗari da sha tara in Allah ya akar makalla bismillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
سلام محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنتم أولئك يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم بنامنا من غير قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تسؤكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم شيئا إن الله بما يعملون مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقيكم لقوكم قالوا آمنا ألا ناقيا مؤمنين متانا النبي محمد ha antum ga kunan ula'i ku mu'minai tuhibbunahum kuna son su kafiran nan ba dan komai ba ne qarabatihim minkum saboda zumuncin da yake tsakanin wa sadaqatikum da kuma wasu ba ali abokan ku ne alhali wala yuhibbunakum ba fa son ku bi muqalafatihim lakum bid-din don sabanin da suka yi muku a cikin addini sannan wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna ba da gaskiya da littafi duka ay bil kutubi kulliha da littafai duka at-taura da linjina da zabura da duk littafan da Allah ya saukar ku kun ba da gaskiya da shi su ko wala yu'minu bi kitabikum ba su ba da gaskiya da littafin wa idza laqukum qalu amanna in sun gamu da ku sai su dinga faɗa muku na baki mun ba da gaskiya wa idza qalu addu alaykum al-lamina min al-ghayb in sun koma suka rabu da ku sai su dinga ciza yatsa alaikum akan ku wato tsananin fushi kenan mutum ya ciza yatsa yana jin mutu to haka suke haushin min al-ghayb shiddatil ghalabi ananin fushi ne ma ya rauna min itilabikum saboda abin da suke gani na haduwan kan wa yu'abbaru an shiddati al-ghalabi bi amri al-anamil majaza da yace allu alaikum al-anamil min al-ghairi ana fassara tsananin fushi da cizon yatsa to majazi ne ba ana ba wai sai an ciza yatsan ba wani yana ciza yatsa saboda fushi wa in lam yakun samma allun ko da ba cizon yatsan a wannan tsakani wato tsakanin fushi ya kai matuƙa sai a ce kai wani yana ciza hanci yana kwafa to kulka gaya masu ya hukum Allah in dai wannan haɗin kan mumine yake bata muku rai to sun haɗu kenan mutu bi ghaibikum ku mutu saboda fushi yan uwa ne ila mauti ku dawwama akan fushin har mutuwa ba za ku ga rabuwan kansu ba balan tarawa ba za ku ga ma yasurukum abin da zai faranta muku rai ba inna Allah alimun bi dhati sudur Allah masani ne da abin da yake cikin kirki shine zuciya bima bil qulub wa minhu yana daga cikin sanin Allah ma yalmaru haula abinda waɗannan suke kunsawa a zuciyarsu na ke yau in tamsaskum hasanatun tazuhu duk lokacin da kyakkyawa ko ni'ima ya shame ku ka nasrin wa ganimatin kaman kuka je yaki ku kai nasara kan abokan gaba kuka dawo da ganima da sun ga haka da su'ukum tahzunuhum zai bakanta musu rai wa in tusibkum sayyi'atun idan mummuna abu ya same ku ka hadimatin wajarbi kaman kuka je wajen yaki kuka gudu kuka samu fari na rashin abinci ya farko sai su dinga farin ciki biha da ita wa jullatu sharti yace in tamsaskum hasanatun sharaɗin wa in tusibu masalatin bi sharri qablu sharadin da yake gaba don an kawo sharadi biyu in tusibu in tamsaskum in tusibukum qablu wa ma bainahuma abin da ke tsakanin jimla mutalila wal ma'ana ma'anan magana dai annahum mutahanahun su sun kai matuƙa fi a wada wa cikin a cikin gaba da su don haka bala tuwalunahum kar ku jibince su duk abin da kuka suna maku na sarari ne zuciyarsu na kin ku bai sani biyun don amma don haka ku nisance su wa in tasbiru idan kun yi hakuri a ala azahum bisa cutansu wa tattaqullaha kuka ji tsoron Allah fi muwalati a cikin jibantar su kuka rabu da su wa gairiya da wannan sa la yadirkum bi kasril zuwadi wa sukunir ra'i ko ko la yadurrukum wa lammiha wa tashdiriha kenan la yadurrukum bai cutan ku kai ruhun kai dun dama Allah ya ce ba zai su cuce ku da komai ba sai dai da maganganun baki da za a ce a fito a buga sun fi kowa jin tsoro gudu za su yi to da ka koyi hakuri da ruwan nan cuta ba za su iya cutan ku da komai ba inna Allah bima ta'maluna muhit Allah masani ne da abin da kuke aikatawa ko ya amalu da suke aikatawa aliman fajjalihim zai saka musu bihi da shi وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون واذكر يا محمد إذ غدوت من أهلك ka ambata ka tuna ya annabi Muhammad lokacin da ka fita da jijibi daga iyalinka daga Madina lokacin yakin Uhud kenan tubawwal mu'minina maqaida kana sauke mu'minai wuraren zama marakiza ka tara wannan anan ka tara wannan ya tsifuna suke tsayuwa fiye a cikin lilkidani don yaki wallahu sami'un Allah mai ji ne ne a kawalikun ga maganganunku alimun masani bi ahwalikun da halayenku وهو wannan ranar yawon Uhud ranar Uhud ne خرج النبي صلى الله عليه وسلم النبي يافي تبي ألف دمتن دبو أو إلا خمسين كوكو متن تاري تاري خمسين رجلا والمشركون مشركيكم لوكة تنزو ثلاثة آلاف تودبو أول ونزل يسوك في شعب يوم السبت رانا أسبر سابع شوال وتبقوا إقوة شوال سنة ثلاث شكرا نأكو من الهجرة إلى الهجرة وجعل داره وأكره يا سيا بايان سنسنسا إلى أهود زوا أهود وسواه قوة يديني تسفى su wa ajlasa jayshan min ar-rumat yaje ya zaunar da mayaka daga masu maharba wa amara alaihim abdullah ibn jubair yace to ku maharban nan abdullah ibn jubair shine sarkin bisabil jabal a kasan dutse wa qala yace innahu alaina ku yayyabi akan mu bin nabli da kwaruruka la ya tuna kar su zo mana min wara ina daga bayan mu wala ta kura hukar ku gushi balibna an sunna to abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma Madina farkon yakin da yayi shine yakin Badar wanda yaki ne wanda ba a taba kamansa ba a cikin yakin musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ahad badrin ma dabban suke a cikin sahabban manzo Allah kaman ma Allah ya ce ahad duk wanda ya je badar yayi abin da ya ga dama Allah ya gafarta masa dan sahabbai sun fita su 313 ba dawaki ba makamai suka je suka tare wajen mutum dubu Allah ya ba sa kai suka kace 70 suka kama 70 sahabbai a kullum wanda ba su samu zuwa wannan wuri ba suna cewa kash Allah ya kawo mana rana irin badar mana Allah ya kawo mana irin rana irin badar mana mu ma mu samu irin mutanen badar to abin da ya faru a wannan lokaci kamar da muka faɗa a baya ayari ne na masu fatauci suka dawo daga sham manzo Allah sai mafarki cewa ga ayari na suna zuwa da kayan mutanen makka kana iya tsarewa ko ka samu wannan ko ko a mutanen makka za su ji labari an tsara kayan za su fito to za a baka daidai a ciki za ka samu riba manzo Allah sallallahu alaihi fito dai yace Allah dai yayi mini alƙawarin daya ko da ayir ko na fir ayir shine wanda suka zo da abinci sai sahabbai suka yi ta gurin ayir din ne tunda ƴan mutane kaɗan ne ba su da yawa kuma za a samu dukiya sai Allah bai yi haka ba sai sa su waɗannan suka gudu suka bi ta wani hanya suka tsere su kuma na maka da suka taso su kare abincinsu sun ji labarin mutanen sun wuce a cikin su akwai Abu Jahl da Utba da Shayba manya-manyan kafirai makiya manzon Allah suka ce ba za mu koma gida ba ko da yake mutanen mu sun tsira sai mun je bada mu yaƙi annabi mu kashe su mu shaƙiya mai rawa larabawa su ji labari cewa mu ba abu ba kan wala sabani to wannan suka je bada ɗayan aka dai buga a cikin watan Ramalana aka buga yaki aka buga yaki aka zo suka fito sai manzana sallama ya kawo sahu kuma suka kawo sahu ali ibn abi talib da hamza ibn abdul muttalib da ubaida da abu ubaida ibn harith dan abdul muttalib suka kira manya manyan yan uwan kaji musulunci wannan ya fito saurayi ne ce ya rasulullah ka kyale ni dan dan uwana ne da ubana da uban shi uban su daya bani ni zan kashe shi haka sai na Ali ya kaje haka Hamza ya kaje Ubaida da Abu Ubaida suka kaje to wannan abin da ya faru sai su waɗancan da suka tsira Abu Sufyan shine shugaban su Abu Sufyan ya ce ni na rantse da Allah tun da aka kashe mani wannan mutane to ba zaman lafiya tsakanina da su ba zan yi wanka ba har lokacin da na ɗauko fansa ba zan ci naman raƙumi ba ba zan ƙara shan giya ba ba zan shafa mai a kai ba sai na karɓo fansan waɗannan mutane to abin da ya faru kenan da shekara ya dawo sai dinga tattara mutane masu yaƙi ya dinga tattara su sai da ya samu mutum dubu uku mutum dubu ɗaya daga cikin mutanensu mutum dubu biyu saboda tsananin kafirci shi ya hayar sai biya kuɗin to maza Allah bai sani ba labarin da ya zo musu suka kamo hanya zuwa Madina har suka zo Uhud da suka zo Uhud suka sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam samu labari cewa gafa mutanen Makka nan sun zo da mutum dubu uku sun zo su yaƙe ka Uhud ko da Madina gabda gabda manzo Allah ya tara sahabbai yake cewa ba mu shawara yaya za a yi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai sai ya ce ya Rasulullah ni shawara na kar mu tashi kar mu je mu tare su mu bar su in sun shigo nan cikin gari mu kashe su da su da ƴaƴan da duk abin da suka zo da shi mata ma za su taimake mu manzo Allah ya kiyaye naka sai wani saurayi daga cikin samarin lansa ne ya Rasulullah mu muke kan gaskiya su suna kan ƙarya sun fito tun daga makka sun zo udu mu mu zauna a gida mu mata ne mu mata ne ya Rasulullah ai wannan tsoro kenan ya rasulullah ba zai ba mu fita mu same su abin da Allah zai yi manzo Allah bai ce komai ba sai ya shiga gida kawai sai aka ga ya fito da kayan yaki saboda ba yadda za a yi in dai annabi ya sa kayan yaki ba ba gudu ba ja da baya sai an yaki annabi ya ce na fa sa kayan yaki ko ni kadai zan suka ce ya rasulullah ai in tun da ka fito ba mu da ra'ayi sai naka Abdullahi ibn Ubay ibn Salul nan sai ce domin ya yi fushi ya zai ba da shawara a ki manzo Allah ta rasa mai fita da mutum dubu ya je bayan gari ya kasa ranar asabar ɗaya uku ga watan shawar ya yi sansani guda biyar to Allah na ikonsa manzo Allah ce ina gaya muku Allah ya riga ya gaya muku da mun haɗu da farko za mu fice su za su gudu to da aka zo duk wanda ya je Uhud yanzu nan ba har yanzu za ka ga ga Uhud dogon dutse ne ga wani dan karamin dutse ana ce mashi Jabal Rumat Jabal Rumat wato dutsen maharba za ga larawa na hawa kai har yanzu to anan da aka zo manzara ya yi sahun yaki ce to ku ku tsaya akan dutsen nan Abdullahi bin Jubair da kai da mutum kaza ku tsaya nan ku tare mana abokan gaba kai baya kar su zo su hauro mana muna yaki anan su kashe mu to aka fara buga yaki kuwa me ya faru ana fara buga yaki sai kafirai suka ji tsoro suka gudu da suka gudu su waɗanda suke kan dutsen nan dama annabi ya ce in kun ga mun ci nasara kar ku bar wajen in ma ba mu ci nasara ba kar ku bar wajen in mun ci nasara ku zauna in ma ba mu ci nasara ba ku zauna sai ku aka ci nasara sai waɗanda suke da Abdullahi Jibril da suka ce a to ana ɗiban ganima bari mu je ce a annabi ya ce mu zauna nan kar mu gushi ya ce kar mu gushe anan suka ce a ya na ji magani ba ai sun gudu kenan to wannan abin da suka yi sai Allah ya ce za ku sani suka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka sauko suna ɗiban gani ma su kuma kafiran da suka ga haka sai Allah ya sa musu natsuwa sai suka dawo suka zo inda masu harbin nan suke suka kashe duk wanda yake wurin suka fada kan sahabbai suka yi ta duka wanda suka kashe sayyidina Hamza da sauransu a wannan yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an buga yaƙi duk wanda yake sahabi a wannan rana ya gudu don an tambaye na Umar har kai ka gudu yake hannu hannu na gudu abubakar yake shi ma ya gudu manzon Allah ne kawai da wani daga cikin sahabi yana dukan kafirai na anan nabiyyu la ka zai adamu abdul mutallib ni annabi ne ba ƙarya ni dan abdul mutallib ne ni annabi ne ba ƙarya ni dan abdul mutallib ne to shi abdullahi ibn ubay da ya ga za a buga din nan da ya zo da ya ga an watsa nan sai ce kai alama na kula a nan bayan mutum dubu ɗin nan sai kwashe ɗari uku ya ce mu ba za mu yi mu kashe ‘ya'yanmu ba mu koma gida sai aka bar annabi da mutum ɗari bakwai tare da mutum dubu uku a wannan lokaci fa aka buga har ma su kafirin suka samu riba da suka samu riba har suka ɗauka sun kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don kowa ya gudu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana yaki yana ilayya ilayya ilayya gani nan ku zo nan ku zo nan ku zo nan sai na abubakar har da suka ji muryan annabi sai suka juya suka ɗauke shi sai suka ɗauka shi akan uhudu din suna ɗora shi to nan ne manzo Allah ta ake faɗin wannan shi Uhudu kuma yana kuka ya Rasulullah ya Rasulullah ka sauka a kaina a kai shi kai yanzu me zan ce ma Allah ka mutu akan dutsen nan me zan ce ma Allah manzo Allah ce ya Uhudu usbut Uhudu yushu ka san wanda yake ganka kuwa usbut ya Uhudu fa inna ma alayka nabiyyun wa shahidani wadanda kake da su sai yau annabi ne da shahidai duba annabi ne da abubakar da umar ba sai dutse yana numfashi kakkakkakka wai dutse yana tsoro kan jinin annabi ya sauka kai daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi da aka gama ya ce uhudu jabal yuhibbuna wa yuhibbu uhudu dutse ne na so na ina son shi jabalun min jibalil janna dutse ne daga dutsen aljanna to dutse ya so annabi ya aljanna kai kuma a ce kana so annabi karkace dutse ne annabi ba sallah yake ba ba ruwan shi da sallah tsoro ya ji kar a zub da jinin annabi a jikinsa yake kuka yake tausaya ma kansa me zai ce ma Allah a yadda jini annabi ya zuba a kansa annabi ya mai tsawa an gama annabi ya ce dan aljanna to a wannan lokacin can sai abu sura ne yake ce alhamdulillah yau bukata ta ta biya sai ya zo yana cewa afikun muhammadu na abdullah yana ce manundunan yakin manzon Allah a cikin ku akwai muhammad dan abdullah cikin ku dun musu yadda annabi ne ba annabi ce karku ce mashi komi karku karku daga murya ku yi shiru afikun ababakar abubakar na nan ko mun kashe annabi ce a shiru afikun umar bin khattab annabi ce a shiru afikun usman bin affan annabi ce a shiru a fi ko Ali da Abi Talib yace a shiru sai ya koma yana cewa wannan duk sun kare mun kace su abin da jura yana cewa uqulu hubal uqulu hubal uqulu hubal uqulu hubal wai mun gode muku kunkin uqulu da hubal mun gode muku kun muna aiki anan yace wannan kan ku amsa ku amsa me za mu ce ku ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal suka ce inna lana uzza wala uzza lakum annabi ce ku amsa Allahu maulana wala maula lakum sai na umar ya kana ne ce inan ne duk muna da mamutu duk muna sai ce alharabu sujal yawmun bil yawmin dama shi yaki kamar sakin guga ne wata rana ka samu riba wata rana a samu riba kanka kun kashe mu a badar yau ko rama abin da ya faru kenan saboda saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tsakanin ne aka kashe sayyidina Hamza sayyidina Hamza wanda ita Hindu matar Abu Sufyan ita kawo wa hashi ta ce abin da nake so yau karka yaki kowa in yaki ya haɗu zan nuna maka wanda zaka kashe zaki nuna mai eh me zaki yi mun da ai kana kashe wannan shikenan ka zama da na zama na eh to shikenan da aka shiga yaki daga wannan gurmutsin ya tashi sai ta kira washi ta shiga da yake armiya ne sosai a lokacin da zaga tana nuna musu ga har da can ya je buya a bayan dutse sai ta sai na hamza ya zo ya harbe shi a kiliya ya faɗi ya rasu da ya rasu ya je ya gaya mata uwar gida na gama aiki ka gama aiki me faru ai na kashe hamza ce ma dalla mu je in ganshi ya je ya ganshi hamza tana dariya tana hamza a yau ai an gama aiki shi hamza shi ya fara kai mari a musulunci wani zai daga hannu ya bari mutum saboda musulunci ne na farko saboda musulunta ta ya dawo farauta ne ya zai ga Abu Jahil ya zara sai na fadi ma tana karama yana marin ta ubangi ya kama na karaka yace ka ga mutum banza me ya maka da yaniya kana gaba da ba ke ma da ma mari dan iskan banza yamma ne wannan aiki to kai musulunci ma shahadu Allah ilaha illallah wa shahadu anna muhammadun lokacin musulunci yana da shekara shida ba kwana uku tsakanin musuluntansa da Umar kwana uku kwanan manzo Allah zan yace an kashe Hamza yace ka da Allah ya bani iko sai na dau fansa na kashe mutum saba'in saboda zafin nan da to yake faruwa a lokacin ta ce kai wahashi eh wannan bai isa ba kashe hamza bai isa ba fasa min cikin shi me kike so ce uridu kabida ba ni handan shi ka dauko handan ta gasa da ba ta ma gasa ba ta ce ci ka kiya gadan ci kai ma ci to ka ci handan aka zo ga manzo Allah ya rasulullah an yi banna me ya faru an kashe hamza har an fasa cikin annabi na kuka yace amma sun ci hantan hamza eh sun ci hantan yace ayya ba za su ga wuta ba hantan hamza na jikin mutum ya je wuta ba za su ga wuta ba karshe dai kisa mai tsawo suka zo suka musulunta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mata wa'azi cewa mata kar ku isa ka dace ni kan ina yi da mijina mata kar ku isa dace ba mu san zina ba tun kafin musulunci ya zo balle mun shiga musulunci mata kar ku kashe ƴaƴan ku dace mun haifa kun kashe mana annabi ce halan hindu ne ce afwan ya rasulullah afwan ya rasulullah shine Allah ke ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa dai nuna maka cewa shi Allah in yana son ka a duniya kar ka dauka kyale ka zai ba wai ya kyale ka haka kawai mu'minin suna jin daɗi da ai mun je mun ci nasara akan kafirai da mun ci nasara a bazan Allah ya ce yau kuma za su ci nasara akan ku in can kuna kin daɗi to yau ba za ku ji daɗin ba sai gashi an kaje to amma kuma bambancin su matattun su ƴan wuta ne ko kuma matattun ku ƴan aljanna ne shi da da wahaki ya bai musulunta aka tambaye shi kai ne ka kashe babban manzo Allah Hamza ya ce ban kashe shi ba na kashe aljanna ne ai ba kashe shi ne ba na kashe aljanna ne to shine Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na manzo Allah sanan yana cewa Umar alaihi Abdullah ibn Zubair yace wa qala innahu alaina bil la ta'tuna min wara'ina wa la tabrahu kar ku gushe a inda kuke gulibna aw sunna ir badalan min qabl id qalbahu id hammatna ya fatan yayin da yanki biyu minkun daga cikin su banu salama da banu harisa dan kasan yakin musulunci akan yi shi kashi biyar ne akwai muqaddima akwai janahani akwai qalbul jeshi akwai muakhara wato za a samu runduna daya komanda daya yana nan a gaba to akwai komanda a tsakiya akwai komanda a gefe da gefe akwai komanda a baya kowanne da jama'ansa to waɗannan na gaba suna gaba shi manzo Allah yana tsakiya da manyan manyan sahabban to sai aka suka wannan na gefe da gefe suka nemi su gudu shine Allah ya ce izhabban za'ifatani minkum banu salma wa banu harisa janaha al-askari an tafshala tafsila su ji tsoruwa ne gida ne gaban yaki wa tarji a koma lamma raja abdullah ibn ubay al-munafiqin lokacin da abdullah ibn ubay ya dibi mutum dari uku ya gudu wa sahabi da sabban sa wa qala ya ala man naqtulu anfusana wa auladana in ja abdullah ibn ubay ba dan me za mu kashe kanmu da ƴaƴanmu قال لأبي جابر السلمي القائل له ينجم أبي جابر السلمي wanda ya ce masa a abdullahi ibn ubay abinda zaka yi kenan an shurukum Allah bi nabiyyikum na gama ku da Allah a cikin annabinku wa anfusikum da kanunku yanzu gudu za ku yi ku bar annabi wa qala sai abdullahi ibn ubay ya ce alama launa alama qitalan lan tabanaku ai ba mu iya yaki bane da mun iya yaki da mun biyu wa sabbatahum Allah Allah ya tabbatar da waɗannan janahanin nan ba su guce ba wannan sarifin والله وليهما ألا متى متنسني وعلى الله قال الله ليه بل يتوكل المؤمنون مؤمنين تكي توكلي ليثقوا به دون غيره وأمن تدشيكم باين ونسى ونزل لما غزقوا wannan aya ta sauka lokacin da aka karya muminai suka gudu tazkiran lahum tunatar da su min ni'matillahi da ni'imar Allah da ya muku faqad nasarakum Allah bi badr Allah ta to idan wannan abu ya dame ku cewa gashi ku kuna tare da manzon Allah da wanda suka ce ah ya wannan abu zai faru mu muna tare da annabi mu muna tare da gaskiya a ce kuma an ci riba akan mu haka Allah ya ce a'a ai ba haka nake ba ai na taba taimakon ku a bazar ko maulidin bayan maka da madina tsakanin maka da madina a lokacin da na taimako kun nan wa antum azilla ba ku da yawa kakkantattu ne bikin latil adad wa silahi duk ba ku wuce mutum ɗari uku ba makamin ku ba su da yawa yawanci kuna tafiya a ƙasa ne ba da waki na taimake ku a wancan lokacin fattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum ko ku tashkuruna ku gode ne amma ku ni'imomin sa
إذا تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تسمعوا وتتقوا ويأتكم من قولهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم نعم ولقد نصركم الله نافذ وإذ تقول للمؤمنين يا إنك تتم مؤمنين lokacin da aka zo yakin badar ɗin kenan Allah yake tuna musu abin da ya faru a baya in suna ganin cewa yau sun shiga wannan hali to Allah yana gaya musu ashe lokacin da annabi kake gaya ma muminai ta iduhun kake masu alkawari dan nazar da su allan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi ishe ku ba ubangijin ku ya taimake ku bi salasati alafin minal mala'ikati da mutum dubu mala'iku dubu uku mun zalina ababen saukarwa bi ta ake wata shiri munazzalina su suna mutum ɗari uku waɗancan mutum dubu Allah yana musu bishara zai haɗa su da mala'iku dubu uku ga su ɗari uku da sha uku su yaƙi mutum da tare da mala'iku dubu uku in ma da Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin ya tsanar da su ba ai mala'ika ɗaya ya isa yake bin gaba ɗaya mala'ika ɗaya an sa hura iska ba za su mutu dan Allah ya natsa da su yace bai ishe ku ba Allah ya gaya mun zai daɗe ku da mala'iku dubu uku bale yakfikum zalik wannan ya ishe ku wa bil anfal a cikin suratul anfal bi alifin li'annahu amaddahum awwalan biha dubu ne ya fara bayarwa sun masalar salatin sannan ta zamo dubu uku sun masalar sai ta zamo hamsatin dubu biyar kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru in tun yaƙuri ala liqa'il aduwi bisa gamuwa da abokan gaba wa tattaqullaha kuka fi tsoron Allah bil mukhalafati a cikin sabani wa ya tukum ayil mushrikuna mushrikai suka zo musu min fawrim da gaggawan wa kai wakati lokacin su hadha yubtilukum rabbukum Allah zai dade ku bi khamsati alafin da dubu uku min al malaikati daga malaiku مسومين أبابا وعلامة بكسر الواو والفتية مسومين كو مسومين وقد صبروا حقيقة يقولي وأجر الله وعده ألا يأذت ذلك وإنس بأن قاتلت معه الملائكة أرانا بدر mala'iku suka zo yaƙi tare da annabi ala khairin bulkin bisa dawaki masu danda-danda alaihim ama'imu suna da rauna sunun rauna suka sa kore-kore aw binin ko farare arsaluwa da suka saki rawunan baina akabin don sabi yakan ce yakan ruga da gudu yana ganin kafiri zai buge sai ga kanshi ya faɗi sai ga mala'ika mala'ika da suke yaki na'am fala ta za karka ji tsoro wa mai alawala Allah bai sanya a al-imdad wannan dade ba illa bushara da ku sai don bushara da gare ku walitan ma inna qulubukum dan zuciyarku da nazabihi da shi bala ta ji akan ta ji tsoro min kasrati al-aduwi daga yawan abokan gaba wa killati da karancin su wa man nasru illa lillah ba taimako sai daga gun Allah al-aziz wa ya al-hakim gani yutihi man yasha yana ba da shi ga wanda ya so laita bi kasrati jundi ba yawan runduna bane to duk inda nasara ya zo a cikin alqur'ani sai ya kawo Allah wato ana ga ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yawan ku shi ne zai sa ku karya kafirai ba a nasara dai daga Allah ne kaga an gaya min cewa an kawo mala'iku dubu uku an mai da su dubu biyar amma duk da haka da mala'iku dubu uku da jaransu wa man nasru illa min indillah sai dai in Allah ya ba da mako shi sa alqur'ani duka in dai nasara ne zaka ji nasara illa Allah in yansurkum Allah fala ghaliba lakum nasrun min Allah wa fatun qaribun idza ja'a nasrullahi ولا ينصر الله من ينصره ان تنصروا الله ينصركم ولا نصر الا الله وما نصر الا من عند الله الله duk inda zai kawo nasara sai ce min inda Allah min inda Allah min inda Allah in dai nasara kake nema to wajen Allah yake ya
ليقطع طرفا من الذين كفروا او يقبضهم فينقلبوا خائبين ليس لك من اللوم شيء ويتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ليغدا ضربا من الذين كفروا دني هلكت da wasu yanki binasrikum da taimakonku min alladina daga waɗannan kafaru da suka kafirce bil qatli da kisa wal asri da kamewa aw yakbitahum ko ya kaskantar da su bil hazimati da karewa bayan ƙalibu ya rujugu su koma fa'ibi na suna masu zaɓewa lam yana noma ramuhu ba su samu abin da suka neme shi ba. Wani zala ayan da za a karanta gaba ya sauka lamba kusurar rubaiyatu yayin da aka karya ma annabi sallallahu alaihi wasallam haƙorinsa na gaba sallallahu alaihi wasallam wasu jira asubu aka kurotsa masa kai ranar uhudu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai haka ga jini na zuba fuskansa ga haƙoransa sun zube. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa kayfa yaflahu qaumun halabu wajha nabiyihim bidami yaya mutanen da suka kwaba fuskan annabin su da jini za su samu rabo Allah ce bai daidai ne kuma da haka ba laysa laka min al-amri shay'un wani abu bai zama gare ka na al'amarin ba bali al-amru lillah haka Allah yake so ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabuwa ya za a iya tabo wanda mala'iku na gadin sama ya je yana bacci wata rana kafiri gaura sumnul khalid ya zaga ya zanci sai ce yau ga annabi ba kowa shikenan yau kafiran maka ma su huta gashi a daji ba kowa ya zo ya tsaya gaban annabi ya zara takobi annabi na kwance ya daga takobin yana wakiya da shi annabi ya bude ido ya ce sai yana ce ma annabi man yamra uka minni wani hanan kai kai annabi ba sanda ba komai a hannunsa yana gani an gama aiki sai ya ce annabi ya ce masa Allah Allah ya daga takobin nan zai sare da annabi zai sare annabi mala'iku suka dambara shi da ƙasa shi kuma ya tashi ta ka kirjinsa ya kwace wannan takobi ya ce manya muna uku minni kai kun wa zai hana kashe ka sai yana ce ma annabi kun haira a kun haira a yanzu kafi ne ni mutumin banza ne kafi ne na ce to na bi karfin ka ko takobi da ni to wancan kenan ba yau kuma sai gashi annabi Allah ya bari an masa farko shi ga wancan ba wallahu ya muka min nasi baya aiki ne yana nan wallahu ya muka min nasi an zo gadin sa ne an taro kofar gidansa ya ji motsi me ya leko me ya ce ya rasulullahi wallahi musa bai ne daga cikin mutaunanka muna tsoron wannan gari na madina akwai munafikai akwai yahudawa suna kin haushinka ya rasulullahi kan su zo da dare su fada gidanka annabi ya ce ba komai Allah maka albarka can sai Allah ya ce ku tashi wallahu yasbuka min nas kun bi ni iya gane ni ni ne ke gane to duk da wannan fa yau sai Allah ya bari aka maza koshi aka kare hakurin to shine annabi yake mamaki anya mutanen da suka yi irin wannan abun za samu babban rabo Allah ya ce a za ka ƙara bari haka al'amarin ba naka bane haka nake so gani to malamai suka ce ai abin da yasa shahidai wanda suke ba su kai annabi ba duk wanda aka kashe shi zai tashi ranar kiyama da jinin shi wanda aka kashe shi da mahallin wurinsa yana kamshin almiski yana kamshin almiski to annabi ya shine shahidu shuhada zai je ba jinin shi sa aka faza masa goshin don ya tashi da wannan jinin shi kuma yana ganin a'a ya za a faza min Allah shi a'a ba haka ake yi ba laisa laka min al-amri shay wannan duka karantarwa ne kar ka ga wai na Allah wani mutum bawan Allah babba mutumin kirki an zo an kashe shi haka Allah yake so a gani bai hana shi zama wani Allah ko ko a mutanen banza su yi ta zagi su yi ta zagi su bai hana shi zama wani Allah ba shi Allah subhanahu wataala in yana son ka sai ya sa masu hazuna su idan zagin ka kai ka koma ga Allah suna zagin ka kai kana kiran Allah laysa laka min shay'un bal al-amru lillah fasbir ka yaqul aw yatubu Allah alaihim har Allah ya karbi tuba akan su bil Islam to ka duba waɗanda suka zo wannan yakin fa Abu Sufyan shine shugaban yakin Hindu wanda ta sa aka kashe Hamza fa to su kuma ga su sun zama manya-manyan sahabban manzon Allah Abu Sufyan ne ya zama babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan bin Harb Hind din nan ta zama jaruma har ma mijinta in ya je ya yaki da annabi ya dawo ta ce koma a kashe ka don annabi Muhammad shine Allah yake ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya irin na annabi Nuh da ya shawo ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhu yudlu ibadak wa la yudlu illa fajiran ka ba da sun kare ba wanda zai musulunta amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji irin wannan Allah ce al'amarin ba naka bane sai to Allah na tuba Allahumma hadi qaumi fa innahu la ya'lamuna Allahumma hadi qaumi fa innahu la ya'lamuna Allah ka shirye su ban sani bane Allah ka shirye su ban sani bane to wannan addu'ar na annabi sai ga Abu Sufyan wanda ya jagoran wannan yaki har ya bada kudin mutum dubu biyu a cikin sa ya koma sahabin manzon Allah sai ga hindin nan ta koma sahabiyar manzon Allah sai ga ikrimatu dan Abu Jahal babban dan Abu Jahal sai ga shi wata rana maza Allah na ce kai sabai yau jiya na jiya na yi wani mafarki me kai ya rasu la ce wallahi na yi mafarki na ga Abu Jahal yana cin dabinon aljanna Abu Jahal eh wanda aka kashe a Badar eh wanda kake cewa kowace al'umma tana da Fir'auna shine Fir'aunan ka shi fa akwai ne magana to ne aka zo aka yi fatan makkada yana cikin makiyar manzon Allah duk wani dabi'a da babansa ya dauka akan annabi ana manzon Allah ya ce to jama'a duk wanda ya gudu mutanen Makka in ya je Ka'aba kara kashe shi man da halauka na amin kara kashe shi sai aka ce ya rasulullahi Abu Sufyan nan naka mai son fahari ne kai mashi wani abu ce to duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan kara kashe shi amma ikini masu dan Abu Jahl duk inda aka ganshi ko a Ka'aba aka kashe shi da ji labari da ya tsere ya fita ya tafiyarsa matarsa ta gaba yadda za ta zai zo gaban maza Allah ya rasulullah eh ni dai ga na musulunta amma mai gida ya gudu kai hakuri in kawo maka shi wataƙila zai tuba a ikirmatin zai tuba ya faɗi la ilaha illallah zai faɗa eh to shi ke zo da shi ba komai na bashi amana ta ce ta same shi ina za ka yi ce ai ni sai da Allah kai ba mun tsira da ku koma kawai sha sha sha zo mu je gida kai za su kashe ni a ai mun yi magana da annabi suna zuwa akan hanya sai manzon Allah ya nuna mu'jizar sai ce kai jama'a bari ku ji wani labari ga ai irin masa dan Abu Jahl nan zai shigo nan wurin kar wanda ya zaki uban shi zai musulunta sai ga irin kuma ya shigo ya zo ya zauna gaban annabi yana kuka annabi na cuce ka na cuce ka yace ce la ilaha illallah an gaba ya faɗi la ilaha illallah muhammadu ku lura da wannan wancan ya kashe hamza ya ci hancinsa ya ci bulu saboda la ilaha illallah hindu ta za an kashe mata hanzu ta ci bulu amma la ilaha illallah ya tsira da ita abu sufyan ya tara mutum dubu uku sun zo an yaki mutum sabon annabi an kakkashe su amma saboda la ilaha illallah ya ci bulu la ilaha illallah guda ɗaya aka ce mun me la ilaha illallah kafin bai magana la ilaha illallah guda ɗaya ya ce mai la'ila ila kami akan wani akan wani shi kanshi shi washin kamin ya musulun da mai faru ya cire hancin hamza annabi sai ba zai shiga wuta ba amma ya koma ya gudu ya shiga daki bayan ya fadin makara annabi ya ce ku je ku kira shi ku ce na zo ya musulunta ya zo musulunta ya ce a gaya ma annabi ba zan musulunta ba saboda wani maganganu da ya faɗa a littafin shi me ya ce wanda ya shirka wanda ya sha giya wanda ya kashe rai dan wuta ne to duk aiki na ne Allah ya ce to a gaya masa illa man taba wa amana wa amila salih sai wanda ya tuba ya yi imani ya aikin kirki da aka yi mashi ya karanta illa man taba eh to wannan zan iya wa amana wannan zan iya wa amila salihan to a cire wannan dan ni mabiya shi ne na ma na saba kuma yanzu na shiga musuluncin ba ah annabi ya ce sai dai ya musulunta ya sake rubuta masa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in dai ba shirka kai ba ko me kai Allah yana gafarta maka ga wanda yaso ya ce to inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi to zan bari ko da girma duna zalika eh to na san wannan ne manyan shawo to wai manyan shawo nan a cire ni ina ce an ga ne manyan shawo ne ni ina cikin manyan shawo haka da sai annabi ya ce sai dai ya musulunta ya ayyuhal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru kai mabannaci karka yanke kauna daga rahman Allah mana Allah na gafarta ni baki da yace yawwa yanzu nake magana shine manzala ke cewa wai mala'iku suna mamaki ga wani ana jin shi je aljanna har da sarka yana gaddama ana zo ka je aljanna yana gaddama sai ga shi ya zo ya musulunta ga ma'ana da yake wa an shiga musulunta amma ba na iya ganin ka saboda in tuna da Hamza aka zo za a yi yakin Yamama lokacin da wani mutum yayi da awan shi ne annabi Musaid da Matul Kazzab ya ce to madalla yau ko zan fansa na kashe mafi bikin mutane Allah ka bani sa'a kashe mafi sharrin mutane da aka je sai kashe Musaid da Matul Kazzab kaga wannan la ilaha illa babun wasa samani man qala la ilaha illa allah khalisan mukhlisan dakhala aljanna in ka duba kissan da Yesu kalbi ma haka yake ya kashe wajen mutum 100 Allah ya ce fa la ilaha illa an gafarta mishi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa laysa laka min al-amri shay aw yatuba alayhi shine ya takarban tuban su aw ya'azibahu ko ya azabtar da su fa innahum zalimun su azalimin bil kufri da kafirci walillahi fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da kasai na Allah mulkan wa khalqan wa abidan mallaka da halitta da bauta yaghfiru liman yasha'u al-maghfirata yana gafar gafarta ma wanda ya so ya masa gafara wa yu'azibu ya azabtar da man yasha wanda ya so ta aziba ko azabtar da shi wallahu ghafurun Allah mai gafara ne da auliyahi ga majibantansa rahimun mai rahama bi ali dadi mazuwabinsa
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا يا أخوانا من كمال قسيا لعل لا تأكلوا الربا كركوا الربا لا ما نارقا ناقيا مكنا حرمت الربا أضعافا مضاعفة نينكي بنينكي بألف ودونها الآب afan mulafatan ko munafatan bi an tazidu ku qara fil mali a cikin kudi inda hululul ajal yayin saukan ajali ma'anan sa mutun ya ci bashi ya ce zan biya rana kaza ranan ya zo bai samu abin biya ba ya ce kara mun lokaci ci to nawa zaka dora mu Allah ya karko ce wannan na hana na hana an ce wani mutum ne a cikin jahiliya a cikin jahiliya idan bashi ya hau kan mutum lokaci yayi ba su samu wannan ba irin wancan ba wancan an bayar ne a ƙara kuɗin da ni ba wannan kuwa bashi ya baka da ranar da ya zo ba abin biyan sai ce to tun da baka da shi na ƙara kuɗi kaza sai ka ƙara abin kaza Allah ya ce to wannan ma haramun ne na wata kullaha ku ji tsoron Allah bi tarkihi da bayin sa la'allakum ku ku tuflihuna fa ta bu ba wa taqun nar allati uidda lil kafirin ku tiyayi wuta wanda aka tana da ta lil kafirin ka kafiri an yu'azzabu wa azabtu biha da ita wa ati'u Allah ku bi Allah والرسول ده منظور لعلكم حقيقة ترحمون إلى أن تؤمنوا رحمة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أربع السماوات والأرض وعدا للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون
نعم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويقوقعوا بدونها بواو ودونها سارعوا وسارعوا إلى مغفرة زوان من غافر من ربكم لك أبنجدهم وجنة لا الجنة أرضها السماوات والأرض باقٍ الجنة كمن سما دكتن أنت زمن فرقو تاكي نينجين كساسو بقوي تنا هدنا نسما نبيو تنا هدياك سكي الله يقول زوجاوة ننجي يوين الجنة نن gaba ɗayan da ajin nan yake da faɗi aka ce kamar tsibiri ne a tsakiya sauran ba kowa shi sa akan ce makiyacin aljanna ma a bashi kamar duniya manzo Allah ta rage cewa kun san karshen dan aljanna aljanna ta ce ya rasulullah ban sani bai ce mutum ne zai zo ranar kiyama bayan ya gama furfunin shi a wuta sai a fito da shi sai Allah ya ce shiga aljanna sai ya leka sai Allah ya nuna mishi kamar ta shiga sai ya dawo sai ya nufi ya ubangiji ba wuri sai ce to shiga mana dai shiga sai ya leka shi ya ubangiji duk ta shiga a na uku sai Allah ya ce to ka ce ya shiga to shiga za ka ga wuri ya yi maka daji in baka duniya so biyu ya yi maka daji in baka kamar duniya so biyu ya ce Allah ina ya ishe ni ya ishe ni Allah ce ko so uku ya ce ya ishe ni ya ishe ni can ko sai an kai so bakwai sai Allah ce na ninka maka ma so goma shiga shine Allah yake sa'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu ka'abiha law wusilat ilahuma bil ura والأرض معنانسا الساعة يلوانجا وإذا للمتقين أن تانا داشك ما زورون الله الله بأمن الدات دعيك تبيية وترك المعاصي دبل سابن الله كما سوى نيني ونن المتقين التي الذين ينفقون في الضراء والضراء wannan suke ciyarwa a cikin bin Allah a lokacin yalwa da lokacin tsanani lokacin yalwa ka bayar al-motsi qadhu gurgurdan yadda kake da shi ne ruwa ka bayar ka ba Allah Allah yana da shi yace ka bashi don ya jarraba ka sannan ka bayar a lokacin tsanani karka ce ai yanzu kamar yadda muke cikin nan yanzu ai tsanani ya yi wa da kaji ta wallahi ana fama ana fama a ana fama kai ba ka fama ka bayar an fage da wannan lokaci mutum yana da shi zai ce ai na fama ai wallahi wallahi kowa ya haƙuri ba haka ake yi ba Allah ke yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i karka ce ana tsanani ai kai ba ka tsanani in Allah ya ga dama zai zuwa ka ga tsanani da yawa ba a tsananin an danne an boye wai ba a samu ba za a bada ba to Allah ya ce allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i su ne muttaqina والكاذبين الغيظ ما صحد يفشي نبي كان متقين الكاذبين عن إملائه ما صحد يفشي تزرتر لشي تارد سامي يكون والعاتين ما سياتي للناس قبل متاني من منزلهم وأي تاركين عقوبتهم والله يحب المحسنين ألا ينسم ما كوت دعوة بهذه الأفعال يصيبون شذا أنك جباين ألا سيونا أبو سيكرس ما يا أكي إلي باباين ألا إلن سما آه إمام مالك yana cewa manis yughdi ba walam yaghdib wa huwa imam duk wanda aka fusata shi bai fushi ba jaki ne to nan kuma gashi Allah ya ce wal kafirin al gaiza masu ashe haje fushi wal adina anil nas masu yafe wa mutane yace a abinda ake nufi da wannan fushin matukan fushin a zatin Allah an saba ba Allah ne amma in an taba ka to kai hakuri an ce Imam Hassan dan Sayyidina Ali wata rana ya aiki wani bawansa da wani doki wanda yake so yace ka je ka shirya min dokin nan ka kawo min ina son yi tafiya a kai kai gaugawa da ya je sai ya dade ya dade bai dawo ba kamin ya dawo kuma sai ya soki dabban a kafa sai ya zo mashi bai shirya dabban ba bai yi mashi shirya ba kuma gashi ya ji mai ciwo ya zo wurin shi ya ina ka tsaya me ya same ka ce wallahi ba abin da ya same ni me yasa kai haka ce ba abin da nake so in ga hujinka ko shi na kake so ka gani ya ce eh to shedan ya aiko ka to bai isa ba shedan ya aiko ka bai isa ba ni ko zan turmu da hancin shi Allah ya ce wal kazimina da kai da to ka zamto bai zina ji hudin ba hujin kake so ba to na hadi ta sai ce to ai da saura cikin alqur'ani Allah ya ce wal afina anin nasi ji ba ba wal afina anin nasi masu yafe mutane ce a fauta an yanka an yafe maka sai ce ai kuma ayar da saura wallahu yuhibbul muslimin Allah na san masu kyau da dace to na mai da kai dami sabilillah dokin ma na baka dokin ma an baka haka dai sai na hasan din wani ya zo gaban shi tsaya ya zage shi ya zage shi yace wallahi in kai mun zagi dai sai na yi maka ɗari shi kuma ya ce wallahi in kai mun zagi ɗari ba zan maka ɗaya ba sai fashe da kuka ya kuma ya ce wallahi kai jikan manzon Allah ne tabbataccen magana kai jikan manzon Allah ne haka nan zainul abidi na dansa jikokin sai na ali ne wata rana koyon gansa tana zuba mashi ruwa a kai yana wankewa sai butan ya kukuce sai ya fada a kansa sai fasa mashi kai ya fusata ya fusata to ka san bayan karanta da su suke sai ta ce wal kadimi na gaiza ya ce to ka zan ku gaizi na haɗe fushin wal afina anin nasi abotu an kina ya bi wallahi bil muslimin Allah na san masu kyautar da yan tuhurun bi sabilillah wanda su suke kan dabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai an maka abun haushi ana baka hakuri kana ƙara cicika wani wanki ba zai cika ba sai ana baka hakuri ba kuma ba zai yadda ba zai yadda ba wallahi mai jawa ko nan ko ya da ai sama da ba zan yadda ba sama da ƙasa zai haɗe ina in haɗe ina zaka an ce ka yafe ka ce ba za ka yafe ba to in Allah ya yafe maka ba kai in Allah ya yafe maka ba akwai wanda bai da laifi tsakanin shi da Allah to ka ji Allah ya ce to masu tsoron Allah dai ga irin su bansu yanbiquna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhimina al ghayza wal afina 'anil nasi sannan wallahi bil muhsinin saboda haka akwai kwaya wata shabba ko in lam takunu mislahu min tashabbuha bil kirami abinda ba za ka iya duka ba karka bashi duka ba za ka iya duka ba to karka bashi duka yawwa in ba za ka iya irin nasu ba koyi koya والذين إذا فعلوا فاحشة ولن إنسون كأيكة الفاشا هل يولي متقين ذنبا قبيحا ذنبي ممونا كزنا أو ظلموا أنفسهم ko suka zalunci kansu bi ma duna ko da abin da bai kai zinin bakar kublati kaman sun ba zakarullah sai su tuna Allah wa idahu narkonsa fasabiru su nemi gafara lidunubihim ga zunubansu ومن لا يغفر الذنوب أي بامي غافر الذنوب إلا الله في الله ولم يصروا يديم مصدوم على ما فعلوا بسا أبن سكا أي كتابا بل أقلقوا عنه سنشر قبل وهم يعلمون سنسن أن الذي أتوه ما أتيتم أبن سكا أي كتابا لن سابوني نعم
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
Nam ula'ika waɗancanan ka da aka sifanta ɗin nan, muttaƙin da za hum sakayyansu, magagaratun gafara, min rabbihin da Ubangijinsu, wajen natin da aljanna ta jiri min ta ke wanda ƙorama ke gudana ƙarƙashinta, خالدين فيها أبابا قدر ما دوما مقدرة أي مقدرين قلود فيها إذا دخلوها ينفي شجيتا ونعم ما لا أجر الآمنين لا لما سأيك بتات لبيا هي هذا الأجر ونال ثلاثنا من الأشياء كلهم كن مغافرا ذنبي Allah yana faɗa a hadisul qudsi abdi la azalu aghfiru laka ma dumta tastaghfiruni walau ji'tani bi qurabil ardi dhanban wastaghfartani la ghafartuhu laka wala ubali a wani hadisin qudsin labrawun tuznibu la zahaba Allahu bikum wa ata bi qaumin yuznibuna wa yastaghfiruna fa yaghfir lahum law lam tuznibu la hafat alaykum ma huwa adam al ujub al ujub Allah subhanahu wataala yana cewa bawana ba zan gushe ba ina gafarta maka zunubanka matukan ka dawwama kana neman gafara na ko da ka zo mini da abin da ya cika kasan duniya da zunubi ka nemi gafara na zan gafarta maka ba zan nuna da ba za ku yi zunubin ba ba zan kawo wasu masu zunubin wanda za su ci zunubin su tuba in gafarta musu Allah bai son a sabe shi amma yana son mai tuba inna Allah yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin amma sabanta baya so saban kuma shi ya nufa kai ya da ka da shedan yace inna shaytan la yajri min ibn adam majra dam haka yake kaiwa da koma yace ya bi izzatika la uyanum ajmaina Allah ce to mu zahankin ka ga istighfari to kai saba ba Allah kawai kace astaghfirullah sai ga gare ka astaghfirullah ga gare ka Allah ce to wannan kenan in dai mutum yana aikata saba ma Allah yana neman gafara to ga masaukin sa kenan barkalan min qabri in kuntum akika hanyoyi sun shude gaban fil kufari a cikin kafirai bi imharihim da jinkiri yi masu jinkiri ta lala mai kaman sake sun ba hazim sannan kama su basiru ku tafi ayyuhal mu'minun fil alli a cikin kasa fanzuru ku duba kai fa kana akibatul mukazzibin ya karshen masu ta manzannai ya zamo ai akhir amrihim min al halaki fala tahzanu kar ku yi bakin ciki di galibatihim saboda kun ga anin jaye ku a badar to kar ku yi bakin ciki fa inna ma umhilukum li waqtihim ina saurara musu ne zuwa lokacin su hadha bayanin linnas wannan alqur'ani bayani ne ga mutane kullihim dukkan su wa hudan shiriya ne min ad-dalalati daga bata wa mau'izatun wa'azi ne kuma lil muttaqin ga masu tsoron Allah minhu na gare su saboda haka wala tahinu
ولا تعلوا ولا تعلموا وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولا تهنوا تلعبوا كركوا يروني an qitalil kuffar ga yakin kafirai wala tazanu kar ku yi bakin ciki dun kun ga kun je badar an buge ku har kun gudu kar ku yi bakin ciki dan Abu Sufyan ya samu garba har yana cewa inna lana uzza wala uzza lakum ku tuna abin da ya same ku abada duk abin da ya same ku anan ku ne a alauna bil ghalabati alayhi in kuntum mu'minina in kuntum mu'minina haqqan wa jawabuhu dalla alayhi ma ma qawluhu wato antum al alaw shine jawabi in kuntum mu'minin in yamsakum qarhun idan miki ya same ku bi fati qati qarhun wa lam yaqu qurhun jihadin wahala min jarhin nimiki wa nahwi da makamancinsa a wannan yaki na Uhudu wa kan masal qawm qarhum misluhu ai su ma kafirai irin wannan miki ya shafe su bi badrin abada wa tilka alaya wancanan ka kwanuka nudawliha muna jujjuya ta bainan nasi tsakanin mutane yawman lil firqatin wa yawman li ukhra wata rana ga wasu yanki wata rana ga waɗansu yankin nan don yau ya juyu ya komo kanku ko kuka samu galba akan kafirai yau kuma ya sun samu galba akan ku a'a wannan ba komi bane li yatta'idu dan su asu wali alama Allah alladhina amanu dan Allah ya sani amma ilimin Allah ya gabata ilma zuhurin ilimi na bayyana wato kuma ku sani don Allah mai kafa shaida ne zai gane kuma ku san ma li alama Allah alladhina amanu akhlasu bi dinihim wanda suka yi hilafi a cikin imani a cikin imani su zai ne daga wani su wa ya tahida minkum shuhada ya riki kuma shahidai yukun muhum bi shahada ya girma masu da shahida domin waɗannan ahlu badr ai kullum ga shi duk wanda ya ji hajji ya ji ya zarge su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman yanda aka kashe yan badar ba tsaya da su ko ina ba wuce aka wuce da su direct to su kuma yan al'uru tun da aka kace sun ba tsaya da su ko ina ba aljanna aka kai su to menene rashin riba a cikin ku kun ne idan an kashe ku ko aljanna za ku in kun koma gida kun koma da buwaya da ganima su ko in sun koma gida sun yi asara Allah ba zai mai da musu abin da suka ciyar a wajen yakin musulmi ba sannan kuma duk wanda ya wuce wuta zai je to saboda haka a ce kenan Allah ya yi haka ne don ya bayyana da masu imani da marasa imani kuma a samu shahidai wallahu la yuhibbu zalimin Allah ba ya son azzalimai alkafirin ay ra'ihum wa ma yan'amu bihi alaihim abinda Allah yake ni'imtarwa akan kafirai istidraji ne ma'anar istidraji zaka ga kai mai bin Allah kullum kai ne a masallaci kai ne ya ladifu kai ne ya razaku kai ne ya fatahu Allah ce an ji shi ko wancan ya sha kiyan shi yayi ihu ya kwana yana disko gobe samu kuɗi ko haka ya to in dai Allah ke bayarwa ka kira sunan shi hana shi ko wancan ya sabe ki ya ba shi to mustadriji ne sannan tutarruhum min haythu la ya'lamu wa amlilahum innaka ilayhi matin Allah ce istidraji ne wato in kaga mutum yana sabon Allah kullum ana ƙara masa to wannan abin tausayi mutum kullum yana zaben Allah shi ne ba zaben Allah Allah ya ba shi a da baya dan Allah bane kamar yadda muke gani yanzu eh mutum ya samu babban mota ba yake baka sai daga zan ayi Allah ya yarda wani Allah ya yarda ya yarda eh baka san inda ya samu ba ko an ce ma tsafi yake ka san Allah yake wannan istidraji ne karka damu istidraji ne Allah yana ba dalala ne kamar sake ne kamar kai ne ka samu ragon ka na dai tun yanzu ka dinga bashi wake da borin menene dai ya kiba don Allah kake bashi ha ba ranar yanka ya gama yawo Allah ce to ana wani mai salladi na amanu wala yumadillahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
Allah ya ci gaba da gaya mu muminai dai saboda wannan abu da ya dame su Allah yana kwantar da zuciyansu wannan kisa ba da ba riba ne gare ku ba ba hasara bane am hasibtum shin kuna zaton an tadkhulul jannata za ku shiga aljanna ne haka kawai walamma lam ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum lokacin da Allah bai bayyana wanda suka yi jihadi minkum daga cikin ku ba ilmu zuhuri ilmi na bayyana wa ya'lam as-sabirin ne san masu hakuri bi shidaidi a cikin tsanance tsanance to ai yanzu an gane wannan can munafikan da suka ga abokan gaba ai gudu suka yi suka yi tafiyar mu'minai cikin ku ga su sun tabbata ko yanzu Allah ya sani dama ko ma kun sani ولقد كنتم تمنون أي دا ما كوني كوكي كوري فيه عصب إهداد جائن في الأصل أي تتمنون الموت ba ku ne kuke gurin mutuwa ba min kabla an tarko tun kame ku game da shi da aka yi yakin badar wanda bai samu zuwa ba ba cewa yake Allah ya kawo mana rana irin na badar Allah ya kawo mana rana irin na badar to yau kuma gashi ai su kuntum laita lana yawman kayyun badar da ma muna da wani rana kamar ranar badar dinana lamana la shuhada don mu samu abin da shahidan badar suka samu manzo Allah ya ce ittala Allahu ala ahli badr fa qala imalu ma kuntum bagar gabar lakum Allah ya tsinka ya kace mutanen badr yace koyi abin da kaza koyi gaggada ma na gafarta muku to wanda duk bai je ba yana gurin wannan to yau gashi inji Allah fa qara aitum kun gashi ai sababu huwa haku shine yaki wa antum tanzuruna kuna kallo busara ta ta'ammaluna kuna lura da alhala kaifa hiya fadima dan menene in hazamtum kuka gudu الحمد لله رب العالمين الحمد لله litani ga ma'ajin bukoda litani ba to ya ba kai ranar da aure in Allah ya bashi lafiya sai ya rama na kwana talatin in baɗi ma bai samu lafiya ba Allah bai ɗora mashi ba don don in babu hankali babu wani takalifi akan mutum don aka koda shekara goma yana hauka sai ya warke azumin shekara goma na kansa sai ya biya a hankali Allah ya karba Allah ba mu lafiya zama lafiya da gama lafiya Allah ya dina mu da kai ya ta mulka ya ta mulka karamu Allah ya ba su hanya Allah ya ba su alhamdulillah rabbil alamin subhana rabbika wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah rabbil alamin